الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بركة مودة ساكي هدوى أولا درينا لتنم daren ainihin wato a 21 ga watan goma watan shawwal hijira 1445 ci gaba da karatunmu na littafin sulamul usul ila ilmil usul wallafa ta ainihin al'alamatu ahmad ibn ahmad hafiz ibn ahmad al-hakami rahimahullah muna cikin za mu tashi baiti na 92 ko a karatu na shida shuruɗu la ilaha illallah kala rahimahullah وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستئانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك فافهمه جيت أوضح المسالك والذبح والنذر وغير ذلك فافهمه جيت أوضح المسالك to yake cewa bayan ya yi magana a kan ma'ana ta la ilaha illallah da kasancewar ba a karkatar da wannan wato ainihin ibada ga kowa in ba Allah ba sai cewa bi shuruɗi saba'atin wa bi shuruɗin saba'atin qad quyyidat yani wa qad quyyidat bi shuruɗin saba'a an dabaibaye la ilaha illallah da sharuɗa guda bakwai وفي نصوص الوحي حقا وردت wanda waɗannan sharuɗa cikin nassoshi na ƙur'ani da sunna suka zo da gaske da gaske akwai waɗannan sharuɗa fa innahu lam yantafi qailuha domin lalle wanda ya faɗi la ilaha illallah ba zai taɓa ainihin wato amfana bin nutqi da furucinta ba illa haythu yastakmiluha sai bayan ya kammala waɗancan ma'anoni ya kiyaye su na farko al'ilmu ya faɗi la ilaha illallahun nan da ilimi wal yaqini sannan ya sakankance da ita wal qabulu ya karɓi abin da ta zo da shi walin qiyadu ya mika wuya zuwa ga abin da ta zo da shi ɗin fadri ma aqulu sai ka san abin da nake faɗa wasidiku hakan nan ya faɗe ta da gaskiya wal ikhlasu ya faɗe ta dan Allah tsarkake niyya cikin faɗinta wal mahabba kuma ya zama yana son ta yana son abin da ta hukunta yana son ma'abotanta waffaqaka Allahu lima ahabba Allah ya datar da kai zuwa ga abin da yake so ya kai mai saurare ko kai mai karatu amin sharadi na farko shine al-ilm dalili akan shi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat aka faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai wanda suka shaida bil haqqi da gaskiya alhalin suna sani, yanan faɗin ta ba tare da ka san me kake cewa ba, wannan ba zai maka amfani ba, ka san ma'anarta. Shi yasa mu kai in an ce su yi su bauta ma aku su faɗi la ilaha illallah da yake sun san ma'anarta sai su ce me, eh, wa يستكبرون وقالوا أئنا لتا ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون sun san ma'anarta ya kumshi a bar duk wani wanda ake bauta mawa da kowane irin nau'i na bauta a rungumi bautar Allah shi kaɗai. To da ka dole mutum ya san ma'ana ta la'ila. Ya zo a cikin sahih hadisin sayyidina Uthman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa huwa ya'lamu anna an la ilaha annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda ya mutu yana mai sanin cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah to zai shiga aljanna to kaga wanda zai zo yana ce maka tsakanin musulmi da kafirai din lalibi ake cikin duhu bai san la ilaha illallah ba ko haka ya faɗe ta amma bai cika sharaɗi ba duk abin da ko ba a cika sharaɗi ba to kamar babu shi shi yasa wani ya zo ya yi sallah ya ƙare ya yi sallame kuma ya yi sallaman nan minar takbiri ila taslimi amma da ya sallame annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusall su koma ka sake sallah ba ta yi ba duk da ya yi sallar amma sau da bai cika sharuɗa ba daga ce sallar ba ta yi ba bai cika rukunai da ainihin sauransu sharaɗi na biyu shine al-yaqin ko al-yaqin shine al-munafi lishak abinda wanda ke kore shakka domin shi qur'ani da musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aljanna da ranar lahira da ubangiji babu shakku a cikin su yace ce zalikal kitabu la raiba fihi babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim lalle muminai na gaskiya su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba su yi kokonto ba ba su yi inda inda ba ba su yi shakku ba a cikin wannan imanin nasu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun daka sharadi ne mutum ya zamanto a cikin ainihin faɗin la'ilaha illallah ɗin shi baya shakka yana sana tabbas da ya ce fa la'ilaha illallah nan baya wani kokonto ya yadda da bautar Allah ita kaɗai ce bauta raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ya yadda ya gama shawara kawai Allah zai bauta mawa duk wani abin ga ihtiyati ya ida ya ida taka tsantsan ɗin shi ya yadda da cewa bautar Allah gaskiya ce ba wai yana yi lalube cikin cikin duhu ba a cikin haske yake wannan sharaɗi ne sannan ya zo a hadisin abu huraira cewa ashadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalka Allah bihima aw la yalka Allah bihima abdun ghairu shakkin fihima illa dakhala aljanna nabi yace wa'innan kalmomin murakkabai guda biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan sanar ce ba yanda za a yi mutum ya haɗu da Allah da wa'innan kalmomin biyu ba tare da yana shakku ba kun ji inda giza ke saka khairu shakin wato yana da yaƙini yana da sakankan cewa face sai ya shiga aljanna a wata riwayar wato ainihin fa yuhjabu an aljanna ba zai yiwu a hana shi shiga ainihin wato a ainihin aljanna ba sannan ya zo a hadisin abu huraira mai tsawo shi ma cewa lokacin da suka yi wata tafiya ya tafi neman ina annabi salama yake ya da annabi annabi ya ce mai mallaki ta min wara'i hadal ha'id ya shahadu an la ilaha illallah mustaiqinan min biha qalbuhu duk wanda ka da shi bayan wannan ginin inda ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma zuciyar shi ta samu natsuwa da haka ya sakankance da hakan fa bashirhu bil janna sai to kamar albushirin cewa shi dan aljanna hadisin na da tsawo har da sayyidina Umar ya hana Abu Huraira ya je ya bayyana wannan ainihin hukunci amma dai maganar hakan take to mustayqinan biha qalbuhu ghairu shakin kenan ko to baya shakka a cikin fadin la ilaha illallah dinnan a ainihin ta sharadi na uku shine alqabul karban la ilaha illallah wannan ya sa wanda ba su karɓe ta ba daga cikin kafirai suka dawwama a kafirci kuma Allah ya hukunta dawwama su a cikin jahannama yasa ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun ha inda suke cewa aja'ala al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن, إن هذا إلا اختلاق إن هذا إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق هذا سكي توري لا إله إلا بس كربابا to sharadi ne mutum ya karba abin da annabi sallama ya zo mai da shi na la ilaha illallah wanda Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi na la ilaha illallah karba bayan karban kuma sharadi na nawa na fudu kenan ko shine alinkiyad miƙa wuya jayuwa ka karɓa kuma ka yadda kana aiki da abin nan da ka karɓa da wanda zai karɓa ya aje gefe munafiki kenan ka karɓa kuma kana aiki sirran wa jahara da wannan abin da la ilaha illallah ainihin wato ta ta koyar kana aiki da wannan abu shine al-inqiyad kaga kama faɗan Allah wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun falahu wa huwa muhsinun wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa wa huwa muhsinun ko cikin cikin sajda man yuslim wajhahu ila Allah wa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah wa man yuslim kaga al-istislam shine dai al-inqiyad shine ainihin jayuwa da ainihin miƙa wuya ga abin da Allah ya hukunta ya zo a hadisi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi hadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As daka mutun ya miƙa wuya وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الانقياد كينا نبي يرشيني الصدق mutum ya faɗi kalmar shahadan nan da gaskiya saɓanin munafukai sun zo sun faɗi la ilaha illallahu Allah ta'ala ya ce ƙarya suke wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir Allah ya ce me wa ma hum bi mu'minina ba mu'mine ne su yake na ana iya faɗinta da ƙarya wanda zai faɗa ya zama daga zuci habbaki ya faɗi la ilaha illallah na shine za ta yi mushi amfani domin Allah ta'ala ya ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin yani fi imanihim sai Allah ya bayyana suwaye suka yi gaskiya a faɗin la ilaha illallah suwaye waɗanda suka yi ƙarya su dai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana da gaske suka faɗi la ilaha illallah domin ya ce innamal mu'minu alladhina idza amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahad karshe sai ya ce ulaika mi ulaika humus sadiqun ya ce lil fuqara alladhina ukhriju min diyarihim lil fuqara alladhina أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون daga Allah ta'ala ya shaidi sahabban annabi sallama cewa la ilaha illallah su da gaske ne suka faɗa da gaske ne suka faɗa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha an gane ko daka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa wato kenan la ilaha illallah akwai wanda suke faɗanta da gaskiya akwai wanda suke faɗanta da ƙarya ya zo hadisin mu'adh ibn jabal da ke cikin sahihain ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'ala an ba wanda zai faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da gaske daga zuciyar shi face sai Allah ya haramta mai shiga wuta ina kun da suke faɗa da ƙarya sharaɗi na shida al-ikhlas mutum ya faɗi la ilaha illallah nan yana mai wankakkiyar zuciya ba don riya ba ba don ainihin ayaba shi ba ba don wani abu ba kawai don neman yardar Allah don neman fuskar Allah ala lillahi addinul khalis tsarkakakken addini na Allah ne wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din qul qulillaha a'budu mukhlisan lahu ad-din qulillaha a'budu mukhlisan lahu dini ko ta cikin azzuma ya zo cikin sahihaini an tambayi manzon Allah sallallahu hadisin Abu Huraira man as'adu nasi bi shafa'atika yawmal qiyamah waye yafi dacewa da samun cetonka cikin mutane ranar alkiyama annabi ya ce man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah yana mai tsarkake niyya da gaske daga zuciyar shi a hadisin ainihin wato ainihin itiban ibn malik da salam ya ce fa'in Allah harrama alan nar man kala la ilaha illallah ya bitaghi bi zalika wajah Allah Allah ya haramta wuta ta ci naman mutumin da ya faɗi la ilaha illallah ba don komi ba don ya samu fuskar Allah da ikhlasi ya faɗe ta Allah ka samu na cikinsu sharaɗi na bakwai al'akhir shine al-mahabba soyayya kaso kalmar kaso abin da ta hukunta kaso masu santa da aiki da ita an gane ko kaga zaka so la ilaha illallah cikin ma'anar san la ilaha illallah akwai san Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqul wa minan nasi من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله cikin mutane akwai wanda za ga suna roƙon wasu kishiyoyi ga Allah suna son su kala soyayyar da ake ma Allah sai Allah ta'ala ce amma muminai soyayyar da suke ma Allah tafi girma tafi ainihin wato yawa da daga cikin hakan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in nabi yace ba imanin ɗanku baya cika har sai na kasance na fi soyuwa a gare shi wato fiye da iyayen shi fiye da ɗan shi fiye da ainihin wato mutane ga baki ɗaya haka soyayyar bayin Allah muminai masu ahalu la ilaha illallah ahalu kalimatul ikhlas dole ka so su wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd sallama yace ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار yanzu sallama ya ce abubuwa uku halaye uku duk wanda ya tattara su ya samu lagwada da zaƙin imani da su ya zamanto yana son Allah da manzansa fiye da yadda yake son kowa ya zamanto yana son mutum ba don komi ba sai saboda mutumin nan yana son Allah ya zamanto yana kyamar komawa cikin kafurci kamar yadda yake kyamar a jefa shi a wuta Nabi Salama yana cewa authaqu ural iman alhubbu fillah wal bughdu fillah mafi karfi da aminci cikin igiyoyi da jijiyoyin da ke rike da imani shine so dan Allah da ƙidan Allah wanda za ka so shi ka so shi don ya so addinin Allah wanda za ka ƙi shi ka ƙi shi don ya ƙi gaskiya ya ƙi bin Allah subhanahu wa ta'ala sai zamanto soyayyar ka da kai mushi tana da alaƙa da san Allah wato komi na mumini shi yana da alaƙa da ubangiji ne wanda kaga ya so da san Allah ya so shi wanda kaga ya ƙi da ƙin da yayi ma Allah ne wancan shi yasa ya ƙi shi da ka sai zamanto ƙarshe duk wata soyayya da ke tsakanin muminai ibada ce domin soyayyar Allah ce ta jawo haka almahabba ina fata an gane wannan haka dole mutum ya so wannan kalma ya so ma'abota ita wannan kalma ta la ilaha illallah ya ci gaba da cewa thumma al-ibadatu hiya ismun jami'u sanan ya ta'rifin ibada ita ibada suna ne wanda ya tattaro li kulli ma yardal ilahu samiu dukkan abin da Allah ta'ala yake so wanda yake Allah ta'ala mai ji ne ma yuhibbuhu Allah wa yardahu ko ibn al-qayyim yace min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal khafiyya duk abin da Allah yake so ya yarda da shi magana ce ko aiki na boye ko na bayyane sunan shi ibada ba dole sai sallah kadai ba ba dole sai azumi kadai ba na'am sai da muka tarjama sannan muka yi Allah ya datar da kai ga abin da sai da muka ce amin ko aiwa ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء يازو أحاديثي توا واتو برقن الدو برقن إبادة شيني شيني الدعاء الدعاء مخ العبادة حديث الترمذي سيدينا دروني sai dai wanda ya tabbata kuma ma'anar shi ta mafi fitowa akan wannan wanda cikin Abu Dawud cewa addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ma bauta ga baki ɗaya. Ƙulma ya ba ubikum rabbi, laula du'a'ukum faƙad kazzabtum fa sawfa yakunu lizama. Sai ka gaya musu ba dan addu'ar ku ba ma Allah ba ta ku yake ba. Haka addu'a tana ƙara kusantar da bawa zuwa ga Allah. Tana sa Allah ya saurari bawa domin shi ne ya ce wato ainihin ya ce ku roƙe ni ko? Wa kala rabbukum ud'uni astajib lakum. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين shi bambancin bawa da ubangiji shi bawa san da kake roƙon shi yake tsanaka amma shi Allah san da kake roƙon shi sai ya tsane ka Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama wa bani adama hina yus'alu yaghdabu shi in baka roƙi Allah ba sai ya ji haushi wanda ko yake roƙon mutane lokacin ne yake fusata su daka sai ya ce khaufun cikin abubuwan da suke ibada ne akwai tsoro na ibada tsoron Allah wa tawakkulun dogaro da Allah ba a dogaro da kowa wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun da Allah kadai ake dogaro ba a dogara da kowane dubara kowace iriyar hikima face sai dubara da iko da ƙarfi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kazar raja'u hakan nan fatan rahama da ƙaunar lada daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala, shi ma wannan abu ne da yake ɓanci Allah ta'ala wa ya da'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in طيب ورغبة ورهبة خشوع da رغبة kwaɗayin lada na cikin ibada wa rahba tsoron azaba cikin ibada kunga arraja'u shi mutlaqur raja sa rai fatan dacewa wanda arraja'u yana hada da alkhawfu tare suke tafiya kana tsoro kana kwaɗayi in ka tuna ka karanta ayar azaba ka ji ka rikice karanta ayar rahama ka ji ka sa rai ba a fidda tsammani kuma ba a amincewa haka mumini yake rayuwa an gane ko amma su al'imamu nawawi suka ce idan lokacin da mutum ya fada halin rashin lafiya mai tsanani sai raja'u ya fi karfi ya yawaita kwaɗayin lada don a lokacin shaidan na sauwara mishi cewa shikenan na taɓe na ban to kakka mutu ba ce kana kyautata zato ga Allah la ya mutan na haidukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah hadisin Jabir ibn Abdullah an fahimci wannan ko cikin Muslim sau da haka sai kawo kuma ar-raghba da ar-rahba shi kuma raghba shine kwaɗayin lada cikin ibada mu'ayyana da kake yi yanzu karatun nan da muke zamanto kana fatan ka samu lada sannan kuma wa rahba tsoro cikin ibadar ibadar kana yin ta kana tsoron ka a zo bata karɓu ba wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un lace ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun kana aikin kana sa ran a karba kuma kana tsoron kar a zo ba a karba ba din dan komai na iya faruwa baka san me za ta kai ta kawo ba bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun Allah ka kare mu wa khashiyatun da kuma tsoro na azaba khashiya tsoron Allah ta'ala na ibada tsoro wanda ya kasance a ba a ma kowa shi sai Allah subhanahu wa ta'ala yasa yace wato ainihin fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'min atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minina kaga wannan khashiya din tsoron kar a saka a wuta tsoron kar ai kaza ba wanda zaka yi ma wannan tsoron sai Allah subhanahu wataala dan babu mai ni'imtarwa ko ya tabar babu mai daukakawa ko ya kaskantar babu mai rahamtarwa ko ya azabtar in ba ubangiji subhanahu wataala a ranar gobe alkiyama ba والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه هكذا الاستعاذة نيمان سري دا الله كدي أكي نيمان سري قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق أم فهمتكو إيه مسألي دا أبنجي سبحانه وتعالى والاستعانة دا نيمان تيمكو باء نيمان تيمكو قوة musamman lokacin da aka shiga kunci sai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, iyaka na abudu wa iyaka nasta'in. ba a neman taimako ko da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da babu mai iya yi sai Allah shi haƙƙin Allah ba a haɗa Allah da kowa a cikinsa shi babu kara a wannan janibin babu wani mujamala babu wani hannu ya san na gida hurumi ne da yake red light ne jan red line ne ko jallayi ne ba a ƙetara shi wanda ya zo gurin ya zo dangerous zai halaka zai taɓe don haka Allah kaɗai ake neman taimakonsa a cikin al'amura musamman cikin abun da babu mai iya yi sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma bai kore neman taimakon da ɗan adam zai iya yi maka shi ba neman rance neman ya ka kama mun ɗaura kayana salama ai ya ambaci ainihin wato wa menene cikin abubuwan da suke sadaka ne ko تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة kaga wa tu'in ya amfani da lafazin alma'una ka taimaki ba mutum akan abin hawa ba zai iya hawa ba ka tallaba shi ba zai daura kaya ba ka kama mushi ya daure kaga wannan ka taimaka mushi amma ai zaka iya yi har an zargi munafukai da cewa suna hana taimako wa yamna'una alma'un yan kananan abubuwa haka misali dan sammun allura dinke kayana kana da shi ka ce ba zan bayar ba dan sammun karfan cire memori misali yan kananan abubuwa wannan cikin mata ne yan rariyar da za ta yi tankaɗe yan tsintsiyar da za ta yi shara yan muciyar da za ta tuka to dan maburgin da za ta kaɗa miya karki hana ta kaga wannan ashe akwai wani ma'una da dan adam zai iya taimakon dan uwan shi da shi amma abin da babu mai iya yi sai Allah ina fama da kunci da Allah ka yaye mun shi waye isa ya yaye damuwa in ba Allah ba wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi ba wanda ya isa ya dauke maka cutar da Allah ya daura maka cikin ikon shi da hikimar shi ba wanda ya isa ya jawo maka amfanin da Allah ya kore maka daka in Allah ya ce sai da kai to sai da kai in Allah ya ce babu kai ba wanda ya isa ya saka yasa annabi ya karantar da ibnu abbas tun yana karamin yaro wa'lam anna al-ummata law ijtama'u law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf abinda Allah ya kaddara kawai shine zai gudana an gane wannan to sai ce kaza istighathatun bihi subhana hakan nan neman agaji daga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ake yi Nabi sallama ya bayyana ba a neman agaji daga kowa sai daga Allah iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum wadh-dhabhu wan-nadhru wa ghayru dhalik da adh-dhabhu yanka wan-nadhru da bakance ba a ba kowa bakance sai al ba a yanka domin kowa sai al dama an ka yanka shi ba jinin ko naman yake bukata lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum in kai dan Allah shine zaka samu lada wan nadhru da bakance ba a alƙawarin ibada sai dan neman yarda da kuma lada daga Allah subhanahu wataala ba dan wani ba wa ghairu zalika da makamancin haka fafham hudita awdah aw awdah al masalik zaka ka fahimci mafi bayyanar tafarki mabiya wanda shi ne matafiya na ahlus sunna wal jama'a matafiya na annabi sallama da sahabban shi hudita wannan ta addu'a ce ma'ana Allah ya shirya ta da kai wato fafham awdahal masalik ka fahimci matafiyoyi da hanyoyi waɗanda suke mafiya fitowa fili hudita Allah ya datar da kai zuwa ga shirya shine ma'anar ainihin wato baita an fahimci wannan ai to ina ga za mu shiga sabon zance ko wake sai ce wa sarfu ba'dha li ghairi llahi shirkun wa dhaka akbahul manahi wa sarfu ba'dha karkatar da wani bangare wani sashi wani reshe daga cikin waɗannan ibadu ɗin da ya ɗan lissafo kaɗan daga cikinsu na addu'a da tawakkali da ainihin wato istighatha isti'adha isti'ana eh ar-raghba ar-rahba al-khawfu al-khashya duka waɗannan karkatar da wani ɓangare daga cikinsu ga wani Allah wa sarfu ba'dha li ghairillahi kaga ghairullahi koda annabi ne koda mala'ika ne wala ya'murukum an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun ba abutar annabawa Allah bai yadda da haka ba ba abutar mala'iku Allah bai yadda da haka ba su din ma bai yadda ba kuma su din ma ba su yadda ba su da kansu ba su yarda abota musu ba kai har ma gargadi yayi su kansu da za su yi shirka ko walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين من قال نبوا كين ملائكو ياتي ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين لك سودة كان سباسا يداوني يبوتا مسو sai aka ce ma annabi isa a an takulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah me zai ce qala subhanaka ba yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim da haka annabawa ba su yadda a hada su da wani ba haka su ma mala'iku ba su yadda a hada su da wani ba da haka ranar alkiyama za su ce mu fa ba musamman suna bauta mana ba balkanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim mushrikuna Allah ce duk aljanu suke bauta amma mu ba ruwan haka mala'iku za su faɗa ranar gobe alkiyama don haka duk wanda ya karkatar da wani nau'i na ibada ga wani Allah kowane ne shirkun yayi shirka wa dhaka aqbahul manahi wanda shirkan nan ita ce mafi munin abin da Allah ta'ala ya hana da manzansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to sai mu ji nau'ukan shirka gobe bi idnillahi subhanahu wa ta'ala wanda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi
جزاك الله خير wa barakatuh